في المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine dalilin wannan hadisi ko a cikin wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas aka samu wannan wala tusbir yaminahu haisu tusbarul ayman kuma kamar yadda hadisin ya faɗa cewa wannan ya faru a jahiliya kanat awwalu qasamatin fil jahiliya ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya shi abin da bado da cewa musulunci ya tabbatar da qasama lokacin da aka yi kisa ake tuhumar wani da akan shi kisan kuma babu wata shaida to akan akan ce ƴan uwansa mutum 50 su rantse cikin kabilarsa akan cewa ba shine ya kisan ba ko kuma afuwan aka yi kisa aka rasa wanda ya yi kisa amma kuma ga waɗanda ake tuhuma ba a san waye ba kama a yi kisa a wata unguwa amma an rasa cikin ana tuhumar dai a cikin unguwar wani daga cikinsu ne musamman in ya zanto daman akwai rigima tsakanin wanda aka kashe da mutanen wannan unguwa to idan aka tashi sai a ce to kabilar wannan wannan kabila da suke zaune a wannan unguwa to su mutum hamsin daga cikinsu so su yi rantsuwa suka yi rantsuwa akan ba shi ne ba shikenan sai su fanshi dan uwansu ko ko abin nan su fanshi kansu mala yace wal masburatu al yaminu al mahlufu alaiha kalmar al masbura ana nufin rantsuwar da aka yi irin wanda wanda za a tsare wani yayi ta ita ake kira al masbura wa fil hadisi yazo cikin hadisi نهى عن المصبورة نهى عن المصبورة النبي يا هنا المصبورة المصبورة أنا با أنا نفر لنصور با يتي وهي الشاة والدجاجة ونحوهما تصبر للموت فتربط ثم ترمى حتى تموت mutane suke koyan harbi sai su daure wata akuya ko su daure binnan wata kaza daga nesa dinga harbinta a gawaye ya kware wajen harbi to a harbe ta har ta mutu to annabi ya hana wannan kada a yi wa dabba irin wannan sannan kuma in an yi ta mutu ba za a ci ba wani hadisi da ya ambata a nan yana cikin musannaf na ibn abdurrazzaq amma hadisi ne wanda yake mu'dal ko kuma mursal hadisin mujahid ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam buhari ya fitar da hadisi da muslim daga anas dan malik النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله أن تصبر البهائم نهى رسول الله أن تصبر البهائم النبي يا هذا أنا دبوبي domin akoyi harbi a jikinsu wa fi'lu hadha bab fi'lun wannan babi fi'li na wannan babi shine sabartu asbiru asbiru bi fath bi fath bil fath fi al madi بفتح الباء في الماضي كنا صبر أصبر ماض فعل أي مسا فتحة مضارع إنسكما أي مسا كسرة شيء أصبر وأما صبرت أصبر إنكما أكي وباء الضمة أكي صبرت أصبر فهو بمعنى الكفالة يقوى معنى الكفالة كفالة شيني وتو wato garanto ka tsaya wa mutum wasabiru alkafilu wanda yake wanda yake tsaya ma wani ka annahu habasa nafsahu lil ghurmi domin wanda zai tsaya ma wani kamar shi ya tsaya masa ne in an samu asara shi zai biya ya tsara kansa a inda idan asara ta faru shi zai biya to shi yasa ake ce masa as-sabiru domin ya tsara kansa akan wannan ومنه قولهم اصبرني اي اعطني كفيلا mutane biyu suna kulla wata yarjejeniya sai ɗaya ce usburni yana nufin atini kafilan ka bani wanda zai tsaya maka ta yadda idan abin nan ya samu tangarda shi zai biya wakila da wannan ra'ayi na farko kenan cewa asalin asalin kalmar tana nufin almanu wal habsu ce ya tsare kansa ya hana kansa wani abu to wasu kuma suka ce asalin kalmar mina shiddati wal quwwa kalmar sabru tana nufin asalin kalmar tana nufin tsanani da ƙarfi wa minhu as-sabru akwai wani magani yana nan mai dacin gaske madaci ne na larabawa ba abin da ya kai shi daci a cikin abubuwa masu daci suna ce masa as-sabr to suka ce kaga saboda tsananin ɗacinsa da shiddati mararatihi wa karahatihi tsananin yadda ba a san shi shi yasa aka kira shi as-sabr to suka ce to daga nan aka samu kalmar sabr saboda wani abu ne mai wahalar gaske mai ɗaci hakuri abu ne mai ɗaci baya da daɗi amma kuma yana da amfani kamar yadda shi ma wannan magani gashi da ɗaci amma kuma yana da amfani a jiki قال الأسمعي إذا لقي الرجل الشدة بكمالها قيل لقيها بأصبارها لا ربا واسكن يأمفاني لكلمة صبر كو أصبار عند متن يحقولي wato ya gamu da tsanani cikakken tsanani ko tsanani mai tsanani to sai a ce wani ya gamu da wato wahala laqiya shiddata bi asbariha ai aka amfani da kalmar sabr ai bi kamaliha ya haɗu da wahala mai tsanani wa minhu subur daga wannan kalmar aka samu as-subur daga wannan ma'anar as-subur bi dhammi sadi sadun din ai mata dhamma a ce as-suburu ana nufin al-ardu zatul hasba ƙasa mai tsakonkwani ƙasa mai tsakonkwani li shiddatiha wa salabatiha ƙasar da take da tsakonkwani ƙananan duwar watsu haka akan ta to tana da ƙarfi sannan kuma ƙasa ce wacce ke abin tsandauri sosai sauraka ko tafiya a kanta ba takalmi yana da wahala wa minu sun miyatil harra umma sabbar kwai harra alharra su ne unguwannin da suke da wato ƙasarsu take da wato duwar watsu kasar unguwannin take da duwar watsu saka in kana tafiya a cikin ta zaka ga cewa kana tafiya ne akan wuri wanda ba ba rerai ba duk inda ka taka sai ka ji duwar watsu ne a gurin to suna kiranta harra a Madina akwai al-harra sharqiyya al-harra sharqiyya asali guri ne wanda yake haka hanyoyin sa suke kana tafiya akan su kamar duwar watsi duk da yanzu duk ya zama kwalta to shi yasa a irin wannan unguwanni masu ƙasa mai irin wannan yanayi akan kira ta da ummus sabbar ai amfani da kalmar sabr saboda wahala wahalar tafiya akan akan rere akan kasarta wa minhu wa minhu qawluhum wa qa'al qawm fi um fi ummin sabur sabur bi tashdid al ba ai fi amrin shadid larabawa sukan ce mutane sun fada cikin ummu sabbur ana nufin sun fada cikin abu mai wahala cikin wani yanayi ko cikin wani al'amari mai wahala su si amfani da kalmar sabbur wato al'amari mai tsanani kaga kalmar sabr anan ta nuna tana da asali daga tsanani wa minhu sabaratu shati shashita'i afwan sabar sabar min sabaratu shita'i bi takhfif al-ba wa tashdid ar-ra sabaratu shita ana nufin tsananin sanyi tsananin sanyi shiddati bardihi wakila wannan shi kuma ra'ayi na uku ce kalmar as-sabru ma'khudun min al-jam'i wad-dammi daga tattarowa a hada abu wuri guda a tattaro abu a tare shi wuri guda fasabiru yajma'u nafsahu wa yadhummuha 'an al-hala'i wal-jaza'i to shi mai hakuri shine wanda yake tattaro zuciyarsa ya haɗa hankalinsa wuri guda ya hana kansa wato karaya ya hana kansa raki saboda zai tattara hankalinsa wuri guda zai tattara zuciyarsa wuri guda ya nutsu to daga nan kalmar sabru ta samu saboda tattarawar da yayi na hankalinsa wuri guda zuciyarsa wuri guda wa minhu subratu ta'am idan ka tare abinci wuri guda ana kiran shi subratu ta'am kamar a tare alkama ko abin nan masara ba a san kwano nawa ne ba an tare shi guri guda ana ce subra wa subaratul hijara ko duwar watsu wanda suke da suke da suke da ƙarfi suke da ƙarfi sosai ana kiran shi subara subaratul hijara wa tahqiq mala yace tahqiqin magana anan shine anna fi sabr al ma'ani al thalatha duka waɗannan ma'anoni uku sun tattara a kalmar haƙuri kalmar haƙuri akwai almanu akwai hana rai akwai hana zuciya raki akwai hana zuciya korafi da da nuna fishi da sauransu haka nan akwai shidda akwai tsanani a cikin haƙuri duk mutumin da zai yi haƙuri dole sai ya daure saboda tsananin da yake tattare da shi kana ji kana gani ga wanda ya maka ba daidai ba ko ya cuce ka ko ya zalunce ka amma ka kau da kai da kansa sannan akwai addam akwai tattaro hankali guri guda domin in baka tara hankalinka guri guda ba to haƙuri ba zai samu ba sai ka nutsu ka tara hankalinka guri guda sannan haƙuri ya samu saboda dukkan ma'anonin wannan sun tattara a cikin kalmar haƙuri wa yuqalu sabara idza ata bis sabri akan ce wani sabara idan yayi haƙuri wata sabbara akan ce wani tasabbara da larabci a ce fulan tasabbara idza takallafa wasad'ahu idan ya matsa wa kansa ya haƙurin a ɗabi'arsa ba mai haƙurin bane a ɗabi'arsa ba mai haƙuri bane amma dai a yanzu watakila ya sha wa'azi da nasiha ya tilasta kansa yin haƙurin to za ce fulan ta sabbara ba za ce fulanun sabara ba sai ce ta sabbara mana ya tilasta kansa yin haƙuri akan koyi wasu ɗabi'u wato wasu ayyuka su zama ɗabi'u ta haka ɗabi'a akwai wadda Allah yake mutum da ita tun halittarsa haka yake tun ne mai haƙuri tun ne mai kau da kai akwai kuma wanda ba haka yake ba a ɗabi'arsa amma zai tirsasa zuciyarsa ya matsa wa kansa har ya koya daga wannan tirsasa zuciyar abin nasa zai zama masa zai zama masa ɗabi'ar kuma saboda ka a cikin ɗabi'u ko al'adu ko halayya akwai waɗanda suke tsaba'iyya akwai waɗanda suke muktasaba akwai waɗanda su Allah ya halicce mutum wanda man can mai haƙurin ne tun yana yaro ƙarami a cikin ƴan uwansa yara ka same shi mai haƙuri ne cika samunsa yana faɗa da abokansa ba to wannan duk abin da ya za a sai ya yi shi ne ala muqtada tabi'i yadda ɗabi'arsa take haka abin yake akwai kuma wanda ba haka yake ba amma yau da gobe ta sa ya koya ya zama haka ɗin tun yana yi ba tare da ya ji ina jin daɗi ba har ya zo abin ya zama jiki wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna as-sabru bit-tasabbur wa inna al-hilmu bit-tahallum ana koyan hakuri ta hanyar matsawa zuciya ta yi hakuri ana koyan ilimi ta hanyar matsawa kai ya koya ana koyan juriya ta hanyar matsawa kai saboda dabi'u ba wai duk wanda ka ganshi da wata dabi'a ba wai yana nufin wannan dabi'ar da ita aka halice shi ba tun farko a'a yakan iya zama haka tun farko yakan iya yiwa kuma koyatta yi koyatta yi saboda haka yau da gobe sai su koya masa abin da da ba haka yake ba za ka ga wani watakila a sanin ka da shi mutum ne mafaɗaci amma kuwa daɗe ba kwa tare sai wata rana ka gan shi ana ta masa abubuwa kuma ya kau da kai sai ci kaɗuwa da kamar ba shi ba mana ya canza ta yaya aka yi canza ila yau da gobe ya koya wasu tabara idan ta sabahu wa ta'allamahu ce istabara a ƙara wato ɗa'un a cikin kalmar idan mutum ya koya haƙuri ya tsurure shi daga wani ya ga wani ko ya bi hanyoyin da ya koya a ce istabara wasabara idza waqafa khasmahu fi maqami as-sabr istabara da Allah ke cewa amur ahlaka bis salati واصطبر واصطبر عليها واصطبر عليها ka umarci iyalanka da sallah kai ma ka yi haƙuri ka koyi haƙuri akan wannan sallar kada ka zanto kana wasa da ita sannan wa sabara sabara idza waqafa idza bin idza waqafa khasmahu fi maqamis sabri yayin da yake tare da abokin husumarsa abokin rigimarsa abokin husumarsa ko abokin rigimarsa yana da haƙuri yana da juriya wajen ya fuskance shi ba tare da ya ja da baya ba to shi ma ya jure ya fuskanci abokin hukumarsa ba tare da ya ja da baya ba shi ne kamar dagiya ya dage kamar yadda abokin hukumarsa ya dage ya tsaya bai ja da baya ba ya yi lazina amina subiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ce ya ko da suka imani isbiru ko yi hakuri wa sabiru sannan ku jure kamar yadda abokan gaban ku suka jure suka tsaya suna fada da ku to ku basu ja da baya ba kan kuma ku ja da baya ku ba su baya shine wa sabiru sabara kaga fa'ala ne akwai wanda yake tare da kai ba kai kade kake yi ba sannan wa sabbara nafsahu wa gairahu ko a ce sabbara nafsahu ya haƙurƙutar da kansa kuma ka iya zama zaka iya zuwa mukhaffaf sabara nafsahu wasbir nafsaka sabara nafsahu ko sabbara nafsahu ko sabbara gairahu ya haƙurƙutar da kansa ko ya haƙurƙutar da wani idza hamalaha ala sabri idan ya sa wa zuciyarsa ta yi haƙuri wasmul fa'ili ismul fa'ili kuma sunan wanda ya aiki na wannan kalma akan ce sabirun akan ce sabbarun akan ce saburun akan ce musabirun akan ce mustabirun fa musabirun min sabara ce sabara ismul fa'il ɗinsa musabir mustabir kuma ismun fa'il ne na istabara sannan sabirun daga sabara أما صبار وصبور فهو من أوزان المبالغة من الثلاثي فعل إن أسل كلمة أكوشي ثلاثي نيتو سيغر مبالغة سا إذن أن كيمتك آغا صفانتوا دوانا صفا تو أكا إني أمفاني دوانا سيغا أشي أبنا صبار كوكما أشي صبور صبار ميوها هقولي وأن كيمتك آغا هقولي sabur ma haka yawan haƙuri wanda ya kai matuƙa haƙuri wanda cikin sunayen Allah a sabur wato bayinsa suna saba masa suna yi masa laifi amma yana jinkirta kama su da uquba ko ya yafe musu suna masa laifi amma shi kuma yana jinkirta musu wajen yi musu ukuba akan laifinsu kuma ya yafe musu wannan shine ma'anar sabur kamar darrabin da darub wallahu ta'ala alam yace to wannan shine ta fuskar ma'anar kalmar sabara ta fuskar wato larabci kalmar daga ina aka samo asalinta kuma mai asalinta yake nunawa yana nuna tsare kai yana nuna hana kai yin wasu abubuwan da basu dace ba yayin da aka yi wa mutum ba daidai ba ko ya shiga cikin wata wahala hakanan yana nuna ma'anar shidda wal quwwa yana nuna tsanani domin duk wanda zai haƙuri dole sai yayi wato ya shiga wani yanayi mai tsanani haƙuri yana da wahala yana buƙatar juriya sannan kuma yana da ma'anar addam wato tattarowa domin wanda zai haƙuri dole sai ya tattaro da hankalinsa wuri guda ya tattara zuciyarsa wuri guda sannan zai iya haƙuri bismillah
albabu tsani الباب الثاني في حقيقة الصبر وكلام الناس به ولا تقدم بيان معناه لغة وأما حقيقته فهو خلق فاضل من أخلاق النفس تمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجوز وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها وسئل عنه الجنيد بن محمد فقال هو تجرؤ المرارة من غير تعبس وقال ذنون هو التباعد عن المخالفات والسكون عند تجرد قصص البرية وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة وقيل الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب وقيل هو الفناء بالبلوى بلا ظهور شكوى وكان أبو عثمان الصبار هو الذي عود نفسه الهجوم على المكاره وقيل الصبر المقام مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية ومعنى هذا أن لله على العبد عبودية في عافيته وفي بلائه فعليه أن يحسن صحبة العافية بالشكر وصحبة البلاء بالصبر وقال عمرو بن عثمان المكي الصبر هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والدعاء ومعنى هذا أنه يتلقى البلاء بصدر واسع لا يتلقاه بالضيق والتسخط والشكوى وقال الخواس الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة وقال رويد الصبر ترك الشكوى فسره بلازمه وقال غيره الصبر هو الاستعانة بالله وقال أبو علي الصبر كاسمه to mu tsaya nan الباب الثاني باب نبي في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه حقيقة حقولي منيك في كلمة صبر كلمة حقولي da kuma da maganganun malamai ko mutane masu ibada masu bautar Allah masu neman kusanci da Allah maganganun da suke yi wajen bayanin menene haƙuri haƙuri yana da abubuwa da ya dangance su yake da alaƙa da su haƙuri yana da alaƙa da bin Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya haƙurƙurtar da kansa akan yabi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi abin da Allah yake so yabi umarninsa ya aikata farillansa da wajibansa ya tsare sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallam a aikace haƙuri yana da dangantaka da wannan a dunkule ka ce haƙuri yana da dangantaka da da'atullah da da'ar Allah akwai hannun haƙuri yana da dangantaka da barin saba wa Allah barin saban Allah ka tirsasa zuciyarka ta bar abin da take so na saban Allah yayin da zuciyarka take son ka saba wa Allah ka tirsasa mata barin wannan yayin da take sha'awar wani abin da Allah baya so ka tirsasa wa zuciyarka ta bar wannan abin ka hana mata wannan abin ka yi haƙuri ka bar wannan abin to kaga wannan haƙuri ne wanda yake da dangantaka da barin saban Allah sannan haƙuri yana dangantaka da jurewa da mai da al'amari ga Allah yayin da wani abu mara daɗi ya samu mutum wani abin da ba mai daɗi ba wani sharri wani bala'i wata musiba ta auka wa mutum a kankin kansa ko a wani nasa ko a dukiyarsa ko a mutuncinsa ya yi haƙuri ya mai da al'amarinsa ga Allah kada ya cika raki kada ya cika kuka ko kokawa ga wasu ba Allah ba to wannan shi ma haƙuri akan abin da zai samu mutum na bala'i wannan shi ma yana dangantaka da haƙuri saboda haka kun ga haƙuri yana dangantaka da abubuwa uku as-sabru ala ta'atillah as-sabru an ma'asiyatillah as-sabru ala al-aqdar al-mu'liba to ya haƙuri akan biyar Allah ya haƙuri akan barin saban Allah ya haƙuri akan abubuwa na kaddara marasa daɗi da za su same shi to saboda haka za ku ga anan duka waɗanda suka yi maganganu akan haƙuri kowane yana taɓa wani ɓangare ne daga cikin ɓangarorin haƙuri musamman watakila a tajiribarsa irin abin da ya gamu da shi a rayuwarsa ya fi alaƙa da wannan abin sai ya magana a kan wannan janibin wannan ba yana nufin cewa sun saba ba ne a wajen bayanin haƙuri saboda kalmar haƙuri tana shiga a cikin komai duk wani abu da za ka yi na biyar Allah subhanahu wata'ala haƙuri ya shiga ciki duk wani abu da za ka bari na saɓan Allah haƙuri ya dangance shi duk wani abu da zai same ka mara daɗi ka mai da al'amarinka ga Allah haƙuri ya danganci wannan sauraka rayuwarka gaba ɗaya tana da alaƙa da haƙuri saboda haka kowanne daga cikin malamai ko masana ko masu ibada waɗanda suka yi maganganu akan haƙuri kowanne yana faɗar wani abu da ya shafi tajribarsa shi irin abubuwan da ya ci karo da su ko ya yi gwagwarmaya a kansu a rayuwarsa wanda a nan haƙuri ya masa rana to ya tashi bayanin haƙuri sai ce kaza shi ne haƙuri to mala yace ya bude da cewa amma haqiqatuhu haqiqanin hakuri fa huwa khuluqun fadilun min akhlaqin nafs hakuri wata dabi'a ce ta rai dabi'a ce ta zuciya mai matukar daraja mai matukar daraja tamtani bihi wanda zuciya takan hanu ta hanyar wannan dabi'a da take da ita min fi'li ma la yahsunu wa la yajmulu ta hannu wajen aikata abin da bai da kyau abin da bai dace ba abin da bai da kyau wato mutum wanda ya sifantu da wannan sifa mai kyau a ransa to yakan bar abin da bai dace ba yakan bar abin da ba shi da kyau saboda wannan sifar da yake tare da ita wa huwa quwwatun min quwwan nafs allati biha salahu sha'niha wa qawam amriha shi hakuri wani karfi ne da Allah ya sanya a cikin zuciyar mutum wato wani abu ne da yake tunkuɗa mutum wani motive ne tare da mutum kamar wata na'ura ce ta ɗabi'a da Allah yake sa ta a tare da mutum mai kyau wacce takan sa shi ya gyaru al'amarinsa su yi kyau in yana da wannan ɗabi'a a tare da shi to ɗabi'a takan taimaka masa wajen gyara al'amuransa takan taimaka masa wajen al'amuransa su miƙe su yi kyau sauraka kaga ashe haƙuri wata ɗabi'a ce da ya kamata ya zanto tana tare da kowane mutum domin da ita ne mutum yakan gyaru da ita ne al'amarinsa suka miƙe su yi kyau wasu ila anhu al-junayd ibn muhammad an tambayi al-junayd ibn muhammad abul qasim al-baghdadi ɗaya daga cikin shehunin sufaye a zamaninsa ana kiransa sayyidu ta'ifa saboda mutanen bagdada suna ji da shi yayi ilimi sannan ya koma bautar allah Allah subhanahu wata'ala ya saki hikimomi a bakinsa ya zanto yana maganganu na hikima wanda yawanci mabiya sufaye suka danganta kansu da shi da cewa shi abinda yake cewa sufanci a wurinsu shine kabi alkur'ani da sunna wanda shine abinda yake cewa sufanci wace suna yana cewa duk abinda ya zo maka na wata fa'ida da za a baka to ka auna ta da kitabu wa sunna abin da ya dace da kitabu wa sunna ka dauka in ya saba ka yadda shi to kaga wannan shine in sufanci haka yake to duk sufaye ne mu duk mu sufaye ne to amma sufancin a yanzu wani abu ne daban ake yi mutane su rika maganganu na shirka da Allah su rika maganganu na bid'o'i su rika maganganun da wani lokaci ba ba ladabi ga Allah da manzansa kuma duk da sunan sufaye da sunan sufanci da sunan hakika da sunan abin nan saboda haka malamai da suka zo suka yaƙi irin waɗannan ɗariƙu na sufaye sun same su ne sun saki hanya sosai sun karkace sun koma sun riƙe alfalsafal ishraqiya falsafa irin ta mutanen greek irin wanda suke cewa wato abinda suke samu wani fuyudatu ne da suke kwararo musu da ake kwararo musu su wanda su ba sa buƙatar wahayi saboda haka daga wannan fuyudatu ɗin sukan samu taraƙi su yi ta taraki su yi ta taraki har su kai ga wani marhala ta fana'i su kai ya zanto ba sa jin akwai su sai Allah kawai saboda haka duk wani abu da suka taba Allah ne suka taba zama suka gani Allah suka gani wannan shine malamai suka fito suka yaka da kuma bid'o'i da aka rika fito da su ta hanya wato da sunan cewa za su kusanta ka da Allah a fito da wasu bid'o'i waɗanda ba su da tushe addini a ce in kai su zaka samu kusanci da Allah zaka samu ɗaukaka da wannan abubuwan su yasa za ka ga malamai waɗanda suka yaƙi sufanci sun yaƙe su ya su ibnu taimiyya su ibnu qayyim da sauran waɗanda suka yi aiki a wannan dahiyar akan waɗannan bid'o'i za ga ba wai sun ƙi batun tsarkake zuciya ba kamar da suke magana ba su ƙi batun ibada ba mutum ya tsaya ya bauta wa Allah ba su ƙi wannan batun ba abinda suka ƙi shine abinda ya shafi bid'o'i wanda kuma su suka cika ɗariƙu daga baya to wannan Junaid ibn Muhammad tun a cikin karni na uku ya rayu shekarar 298 ya rasu an tambaye shi menene menene hakuri sai ya ce huwa tajarru'ul mararati min ghairi ta'abbus tun ya rika kwankwadar daci ba tare da yana murtike fuska ba a baka daci kana sha amma fuskar ka saka wasai babu babu wata alamar ba ta fuska ce to wannan shine hakuri wato abu ya same ka mai wahalar gaske amma ba za a gani a fuskarka ba kaga wannan yana koma as-sabru ala aqdarillah sabru ala aqdarillah wa qala zunnun zunnun al-misri shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke masu ibada a zamaninsu sunan shi sauban ibn ibrahim tuban masar ne malami ne mai fasaha mai hikima shi ma ya rayu a ƙarni na uku shekara ta 245 ya rasu shi kuma yana cewa haƙuri huwa taba'udu anil mukhalafati والسكون عند تجرع غصص البليه وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة yace huwa at-taba'ud 'ala al-mukhalafati mutun ya nisanci sassabawa sassabawa shine sabawa Allah barin hanyar Allah nisantar barin hanyar Allah kaga wannan shine as-sabru 'an ma'siyatillah yace was-sukun 'inda tajarru'i ghusasil baliyya lokacin da mutun yake konkwadar makakin bala'i iya nutsu a ganshi a nutse lokacin da yake kwankwadar bala'i makakin bala'i yake kwankwadar bala'i amma a ganshi a nutse ce wannan shirye haƙuri wa izharil ghina rika nuna wadata wadata wadata zuci inda hululul faqri bi sahatil ma'isha yadda talauci ya sauka a farfajin rayuwarsa wanda yayin da suka yi alaka irin gumi talauci a rayuwarsa amma kuma ya rika nuna shi baya cikin wata bukata ko wani damuwa ya zama yana da yaqinan nafs to kaga wannan magana ta ƙarshe ko daga maganar sa sukun zuwa ƙarshe yana yana da alaka da as-sabr ala aqdarillah ta yi hakuri akan abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara masa kaddara masa na faruwar wani abu na bala'i mai makaki a rai ma ya haƙuri a kan wannan ko kuma Allah ya jarrabe shi da talauci ya yi haƙuri ta hanyar ba zai rika nuna wato rakinsa da kwaɗayinsa da wulaƙanta kansa ba ya dinga sa ya samu wadatar zuci to zunnuni ya ce wannan shi ne haƙuri waƙila asabru huwa alwuqufu ma albala bi husnil adabi wasu suka ce asabr haƙuri shine alwuqufu ma albala bi husn aladab tun ya tsaya tsaya bisa jarraba ko tare da jarrabar da Allah ya masa da kikkiawan ladabi tun ya zanto a cikin jarrabar da Allah ya masa ba za ka jin sa yana fadar wasu maganganu da basu dace fada ba ba za a ganshi yana aikata wasu ayyukan da basu dace ya aikata ba ya zanto mai ladabi cikin maganganunsa ladabi ga Allah subhanahu wataala da zanto kuma a aikace baya nuna wasu abubuwa da suke nuna ya yi fushi da Allah ba ko ya yi fushi da wannan abu da Allah ya tsora masa ba ce to wannan shi ne abin da ake kira asamur wakila wasu suka ce huwa alfana fil balwa bila zuhuri shakwa alfana'u fil balwa bila zuhuri shakwa mutum ya shiga bala'i amma ya rikide a cikin bala'in ya shiga bala'i amma ya rikide ta yadda ba za ka iya ganin wani tasirin abin a cikinsa ba sannan ba za ka iya ganin wani abu na kokawa tare da shi ba ce wannan ce shi ne abin da ake nufi haƙuri duk wannan yana da alaƙa da haƙuri bisa ƙaddara duk wannan yana da alaƙa da haƙuri bisa ƙaddara wa qala abu usman abu usman al-hiri shine Sa'id ibn Isma'il Sheikhul Islam Abu Ismail al-Hiri wanda shi ma yana da matsayi babba matsayin sa a gurin mutanen Khurasan kamar matsayin Muhammad ibn Junayd ibn Muhammad ne a wajen mutanen Bagdada da suke girmama shi suke daukan maganganun sa wanda suke cike da hikima to yake cewa as-sabbaru waye as-sabbaru inna fi dhalika la'ayatin likulli sabbarin shakur to wai as-sabbaru yace huwa alladhi awwada nafsuhu al-hujuma 'ala al-makarih awwada nafsuhu al-hujuma 'ala al-makarih ya saba wa kansa wato kai dauki akan abubuwa masu masu wahala wato duk wani abin da yake akwai wato biyar Allah subhanahu wataala a ciki koda da wahala to shi zai zai zai zai wato kai kansa ga wannan abu ba tare da ya ji tsoro ba saboda haka zai iya tashi cikin dare a lokacin da ake tsananin sanyi da je ya alwala ya zo ya yi ibada lokacin da kowa ke so ya kwanta ya shiga bargo ya bacci idan aka ce ga jihadi zai wuce gaba ko da ya ga ana mutuwa ba zai dawo ba kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum to duk wani abin da yake ba mai daɗi a zuciya ba ta son shi to shi za ga yana kai ɗauki kan wannan abin akan zai yi shi wannan shine ma'anar fadar annabi sallallahu alaihi wasallama huffatil jannatu bil makarih wa huffatil nar bil shahawat an zagaye aljanna da abubuwan da rai ba ta so abubuwan da rai baya so haka nan kuma an zagaye wuta da abubuwan da suke na sha'awa abubuwan da suke sha'awa ce to shi mai haƙuri shi ne wanda zai tsaya ya yi abin da yake daidai abin da Allah yake so ko da zuciyarsa ba ta so to kaga wannan shi ne asabru ala ta'atillah wa qila asabru al-muqam ma'a al-bala bi husn as-suhbati kal muqam ma'a al-afiya asabru shine al-muqam ma'a al-bala bi husn as-suhba ya tsaya tare da bala'i da jarrabar da ta same shi su yi kyakkyawar abota da ita ta jarraba ta same shi ya rungumi jarrabar su yi kyakkyawar abota da wannan jarrabar kamar yadda idan afiya ta same shi kubuta da lafiya da zaman lafiya ya rungumo yake rungumar wannan zaman lafiyar ya yi kyakkyawan kawance da ita to haka in bala'i ya zo zai rungume shi kyakkyawan kawance da shi to kaga wannan wannan matsayi ne wanda yake mai girma a a sha'anin hakuri ba mataki bane na farko farko ko na tsaka tsaki mataki ne na nesa mataki ne na nesa yayin da mutum zai zanto da lokacin da baya cikin jarraba da lokacin da ya shiga jarraba duk daya ba kowa zai iya wannan mataki ba ba kowa ne zai iya wannan mataki ba saboda haka malamai ma ba sa cewa wannan mataki ne na wajibi malamai ba sa ce ma wannan mataki mataki ne na wajibi mataki ne wanda yake na mustahabbi mataki na wajibi shine ka fawwala wa ubangiji subhanahu wataala kada kuma ka rika raki kana iface iface akan wani abu da ya same ka kana faɗar wasu kalmomi da su dace ba wannan wajibi ne wannan shine wannan wajibi ne amma abin da ya shafi الرضا بقضاء الله kaji abin da ya same ka din daidai yake wato wannan abu mara dadi da ya same ka daidai yake da mai dadi da ya same ka babu bambanci to wannan ba mataki bane na wajibi mataki ne na mustahabbi kuma ba kowa ke iya kaiwa ga wannan ba da wanda aka yi wa haihuwa da wanda aka yi mutuwa ba fuskar su ba ta zama ɗaya ba wanda aka yi wa haihuwa za ga fuskar sa da alamar walwala da murmushi da fara'a wanda aka yi mutuwa kuma za a ga fuskarsa a gintse ba ba walwala a fuskarsa to kaga a ce ka zanto lokacin da aka yi maka rasuwa daidai da lokacin da aka yi maka haihuwa kaga ai wannan abu da kwai da kwai nauyi sosai amma a cikin bayan Allah akwai wanda suke haka akwai wanda suke haka an musu rasuwa kai sai ka fi su ɓata rai su za ka kamar ba abin da ya faru suna ganin wata ajiya ce Allah ya ba su kuma ya karɓi kayansa kai yanzu don Allah don wani ya baka ajiya ya zo ya karɓa sai kai ta ɓata rai kana nufin abin maka ka cinye to Allah ne ya baka ajiya na wannan abin da yake da shi kake yake hannunka na ɗa ne ko wani makusanci ko wani masoyi to kuma ya zo karɓi kayansa to kuma sai ka yi sai ka abin da inna lillahi ma ata wa lahu ma akhad abin da ya bayar nashi ne abin da ya karɓa ma nashi ne to wannan mataki ba dole bane ba dole ne sai kowa ya haka ba ta yadda in bai haka ba a ce yayi laifi a'a amma in yi haka to ya kai wani mataki kuma na koli wajen yarda da, da- da hukuncin Allah shi ne ma'ala ya ce wa ma'ana haza ma'anar maganarsa maganar wannan da ya yi ce ma'anarsa annallaha anna lillahi alal abdi ubudiyatan fi afiyatihi wa fi bala'ihi bawa yana wato zamantowarsa bawa ga Allah wajibi ne a lokacin da yake cikin afiya wato yake cikin salama lokacin da yake cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya wa fi bala'ihi da lokacin da yake cikin jarraba fa alaihi an yuhsina suhbatal afiyati bishukri wajibi ne idan Allah subhanahu wata'ala ya bashi zaman lafiya da kwanciyar hankali to ya gode wa Allah da wannan wa suhbatal bala'i bis sabri idan kuma wani bala'i ne ya same shi to ya runguma wannan bala'i da haƙuri wa qala amr ibn usman al-makki ɗaya daga cikin shi ma ɗaya daga cikin shehunan sufiya ne amr ibn usman al-makki da shi ma ya ya rayu a ƙarni ƙarshen ƙarni na na uku zuwa na hudu zuwa farkon ƙarni na hudu yake cewa as-sabru huwa ath-thabatu ma'a Allah وتلقي بلائه بالرحب والدع yace hakuri shine athabatu ma Allah jajircewa tare da Allah jajircewa tare da Allah shine tsayawa tare da umarninsa da haninsa lokacin da ya umarni ka tsaya akan umarninsa lokacin da ya hana ka tsaya akan bari wato hanuwa daga daga abin da ya hana daga haninsa sannan wa talaqqi bala'ihi da rungumar bala'in sirrabar da zai saukar wa mutum bin rahbi da yalwatacciyar zuciya da yalwataccen kirji wadda'ati da nutsuwa da nutsuwa ya saukar wa mutum wani wata jarraba to ya rungumi jarrabar da zuciyar da take yalwatacciya ba zuciyar da take makare da fushi ba da damuwa a zuciyar da za ta karbi jarrabar da Allah ya yi zuciyar ta zama a buɗe sannan da nutsuwa kada a ga alamar alamun firgici da tashin hankali da rashin nutsuwa tare da mutum saboda wani abu ya same shi ya ce to wannan shi ne haƙuri kaga wannan ya ƙunshi ɓangarori biyu na haƙuri ko ma ce ya ƙunshi duka ɓangarorin haƙuri guda uku asabatu ma Allah ya ƙunshi asabru ala ta'atillah wa sabru an ma'asiyatillah duk sabat ne ma Allah ka tsaya tare da Allah akan abin da ya dora maka na umarni da hani kaga wannan shine as-sabru ala ta'atillah da kuma as-sabru an ma'siyatillah sannan wa talaqqi bala'ihi birrahbi wad'a wannan ya kunshi as-sabru an ala aqdarillah al-mu'liba to ya hakuri akan kadarorin ubangiji waɗanda suke masu ciwo masu zafi kaga ya kunshi duka wato maganar sa ta kunshi duka bangarorin hakuri gaba daya ومعنى هذا أنه يتلقى البلاء بصدر واسع شيني بالرحب مالي قال شرح وانا مقنتا شي وانا مالمي أبو عمر ابن عثمان المكي يتي معنى المقنة شيني متن يرنقمي جربا دا أبنجي زي مثلا إرجيوا نيكي الوتتشي لا يتلقاه بالديق كان يرنقميش دا جن قنشي والتسخط دا فساتا دا فشي والشكوى da kai kuka kai koke-koke وقال الخواس shi kuma al-khawwas abu ishaq ibrahim ibn ahmad al-khawwas shi ma ɗaya daga cikin masu bautar Allah ne kuma ɗaya daga cikin abokan al-junayd ibn muhammad da da muka ambata a baya mutumin bagdad shi wannan mutumin rai ne rai ita ce taharan a yanzu mutumin can ne san da duk yankin a hannun ahalus sunna yake kafin ya koma hannun shi'a to shi wannan al-khawwas abu ishaq al-khawwas yake cewa as-sabru haƙuri shine ath-thabatu ala ahkamil kitabi was sunna mutun ya jajirce ya kafe ya tsaya kam akan hukunce hukuncen littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shine as-sabru ala ta'atillah والصبر عن معصية الله har kama wa sabru an ala aqdaril mu'lima duk ya shiga cikin nan saboda duk suna cikin hukunce hukuncen alqur'ani da sunna mutun ya bi alqur'ani kai da kafa ya bi alqur'ani da da da da da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya akan su ce to wannan shine hakikanin hakuri wa qala ruwayb shi kuma ruwaim abul hassan ruwaim ibn ahmad shi ba ɗaya daga cikin sufaye ne yana daga cikin masana alkur'ani sannan kuma yana bin fiƙin abinan zahiriya sannan kuma yana ɗaya daga cikin malaman fiƙihu na zamaninsa ya rasu shi ma a shekara 303 a bagadaza ruwaya mai yake cewa asabru tarku shakwa barin wato kai koke-koke shine hakuri barin kai koke-koke shine shi mala ibn al-qayyim yace fassarahu bi lazimihi ya fassara hakuri da lazimin hakuri lazimin hakuri in ka hakurkurtar da kanka to ba za ka je ka kai kuka kai ta kai kukanka nan da can ba inda ka je ko inda ka zauna ko duk wanda ka haɗu da shi ka gaya masa gafa irin bala'in da ya saukan maka ce to wannan shine hakuri wa qala ghayruhu as-sabru huwa al-isti'anatu billah wani kuma yace hakuri shine neman taimako da Allah subhanahu wataala akan duk abin da ya same ka ku koma ga Allah ka ka nemi taimakon sa wani kuma Abu Ali Abu Ali Naisaburi shi ma sufi ne a Naisabur a lokacin sa shi ma yake cewa asabru kasbihi haƙuri kamar sunansa ne asabru kasbihi wato abu ne mai ɗaci kamar sabir wancan magani wato maɗaci maɗacin larabawa wasan maɗacinmu mai maɗacinmu ne mu maɗacinmu itaciya ce ko? washin sabir ya ce kamar sunansa ne wato wani abu ne mai ɗaci da za ka jure wa ɗacinsa amma zai amfane ka to muna ga lokaci ya yi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka faɗa na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh